mutanen a babban masallacin kuma na cikin garin birnin dada da shan tare da majabatin sama da ma'amun da biyu gabatar da tafiyar na wata a jiya an ba manta ba mun fara karatun mu a suratul luqman kuma shai ya taba karatu inda muka kai karken sura yau kuma insha Allah za mu tashi akan suratul sajdat nan ne malamin da ya fara karatun shi insha Allah akaramaka Allah bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
akwai mai musulunta a kake na ga musulunta masha
You want to be a Muslim?
Allah ya na ga musulunta ko kana yi kirista da ne kana yi kake so ka shiga musulunci to abin da ake cewa musulunci shi ne za a faɗa maka yanzu sai ka faɗa ka ce ashhadu an la ilaha أن لا إله illallah إلا الله wahdahu وحده la sharika لا شريك lahu له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده عب- عبده ورسوله ورسوله abin da ka ce ka shaida cewa Allah ɗaya ne
na shaida Allah ya ɗaya yawa bai da dama da abokin tarayya ba sai ka faɗa kuma annabi Muhammadu manzonsa ne kuma bawansa ne fadin haka da kai yanzu ka zama musulmi kamar dukkan musulmi kuma yadda kuke cewa isa dan allah ne allah bai da da isa ruhin allah ne ba dan allah ba ne ku canza wannan a zuciyanka cewa isa dan allah ne yanzu isa bawan allah ne kamar annabi muhammadu bayan allah ka zama musulmi daga yau ne sunan ka da ana kiran da gidiyo
bidiyo to ba sunan musulunci ba ne wani suna kake shawa a musulunci
suna suna suna Sulaiman. Allah ta ke ka Allah ta ka. Ran tashi wanda yake da gudunmuwa sai a tare masa insha Allah. Suratu Sajda makiyatun wa aya salasuna aya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi. alif da lami da mimi Allah ya san abin da yake nufi da shi tanzilul kitabi la raiba fihi saukar da wannan littafi alqur'ani babu shakka a cikin sa khabarul awwal cewa wannan littafi min rabbil alamin daga ubangijin talikai ne khabarul sani am bal yaquluna tarahu amma kafirai suna cewa افتراه محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء قاجي قرآني لا النبي بي قاجي قرآني الله ني يقو مسا بل هو الحق gaskiya ne من ربك daga ubangijinka Allah ya saukar da shi ne litunzura bihi qauman don ka gargadar da mutane bihi da shi ma atahum min nazirin wanda wani mai gargadi bai taba zuwa masu ba min qablika gabanka wato kamin annabi ya zo ba a taba aiko wani annabi mursali zuwa mutanen makka ba la'allahum ko su ya ta nuna su a shirya bi in zarika da gargadinka
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة له من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Allahu alladhi khalaqa samawati Allah shine wannan wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyami a cikin kwanuka shida a wadawa farkon kwanukan da Allah ya fara ahad lahadi wa akhiruha karshen sa juma'atu juma'a to Allah ya yaka ne ba don ya gajiya ya halicce su da kalman gumba ya gumba don dai a samu tartibi wannan ya zo bayan wannan sun masawa sannan ya daidaito ala al'arshi bisa al'arshi wa huwa shi wannan al'arshin na a cikin loga sarilul mulki gadon mulki ne Allah ya daidaito a kai amma istiwa'an ya liku bihi dacewa wato daidaito wanda ya dace irin wannan ayan wasu kan ce wai ba a yi masa tawili to dole a yi masa tawili ar-rahmanu ala al-arshi istawa akan ce istiwa'an yaliku bihi daidaitu wanda ya dace da shi ba kaifiya ba sabanin wahabiya suka zauna akan kujera su ce ai ya daidaitu kamar yadda ka gani akan kujerar nan wallah ko yace laysa ka mislihi shay'un in dai har wani abu za a misalta shi kaman kaza to ba Allah bane in ji Allah to shine wani babban malami yake cewa al-istiwa'u alimnahu wa kayfiyatuhu jahilnahu cewa Allah ya daidaitu mun san daidaituwa amma yadda ya daidaitu ba mu san shi ba ma lakum min waliyin ba ku da wani mataimaki ya ku fara makata min dunihi wani Allah ismu ma bi ziyadati min wala shafiyin ko mai ceto ya dubar ankum azabahu wanda zai tunkuɗe maku azabansa afala tatazakkarun ashe ba ku tunane ku tuna wannan mutumin nuna ku ba da gaskiya da Allah rabbir al'amra Allah shi yake shirya al'amari min as-sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa Allah ya shirya lamarin duniya ya sa shi a hannun mala'iku guda hudu jibrilu mika'ilu mala'ikan mutuwa israfil jibrilu shi aka wakkala shi abin da ya kama da al'arya iskoki da runduna mala'iku kuma in mika'ila kuma shi aka wakkala shi ke watsa ruwa mala'ikan mutuwa kuma aka wakkala shi ya karɓi rayuka na mutane isra'ilu shi yake sauka da al'amari to kowanne Allah ce dabbirul amra yana shirya al'amari wannan shine wakili akan kaza wannan wakili akan kaza muddatar duniya matukan zaman duniya sun mai halittu sannan ya koma ya rike al'amur wa tadbir waɗannan za su rike wannan lamuran zuwa gare su har zuwa ranar da komi zai koma ga Allah yanzu ilai ya halittu ilai komi zai koma gare shi fi yomi a cikin wani rana kana mikidaruhu wanda gwargwadon ranar ya zamo alfa sanatin shekara dubu mimma ta'udduna daga abin da kuke kidaya fi duniya a duniya wa fi surati sa'ala a cikin surati sa'ala sa'ilun hamsina alfa sanati wa huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama li shiddati hawali saboda tsananin tsoro bin nisbati ila al-kafir wa amma al-mu'minu amma mu'minin fa yakunu aqaffa alayhi ya fi sauki gare shi daga sallah dan rubutawa yusalli ya fi duniya kama ja bil hadisi kaga anan ashe yawmur rabbi ya saba da yawmu shi Allah a wajensa sai an shekarar dubu irin namu sannan a kai kwana ɗaya wajen Allah da shi yasa imamu suyudi yake faɗa cewa wallahu alam ana ganin duniya daga saukar annabi adamu har ta tashi ba za ta wuce kwana bakwai na Allah ba kwana bakwai na Allah shi sa Allah bai gaugawa ko kai ka shirya za ka yi abu daga nan zuwa kwana bakwai bai da gaugawa ka yi kuma abin ba inda zai je ba zai kubuce maka ba sai ka misali yake cewa in an lura daga saukowar annabi adamu zuwa annabi nuhu an samu shekara dubu ɗaya ne tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim an samu shekara dubu ɗaya ne tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara dubu ɗaya tsakanin annabi ibrahim da musa shekara dubu ɗaya tsakanin annabi musa da isa shekara dubu ɗaya tsakanin isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari shida da hamsin a wani ruwaya to kaga ba a aiko annabi ba sai bayan shekara ɗari hudu da wajen ɗari shida da sauransu shi sa annabi ya ce sai da yamma ta yi aka aiko ni yamma ta yi aka aiko ni son haka a wajen allah gaba ɗayanta ita duniyan ba ta wuce kwana ɗaya kwana bakwai a wajensa ba to kuma a wani a cikin surar sun sa'an sa'ilin sai Allah ce fi yamin kadin kidaru 50 alfa sanati wani rana zai zo kwatancin shi kaman shekara dubu hamsin to shi kuma ran kiyama kenan Allah zai nuna makafiri saboda tsananin wahala da tsananin abin da yake gani za a zauna kamar ya shekara dubu hamsin ne a wannan yinin guda ɗaya to amma ka duba da sai zaka yi an ce Allah zai hisabi mana halittarsa misalin daga rabin rana daga karfe shida zuwa sha biyu amma Allah sai maida a kafiri ya zama wurinsa kamar shekara dubu hamsin to haka yake amma mumini kuma sai a gwada masa kamar a ce an kira sallan azhar ya yi alola ya yi tsarki alola ya yi sallah ya dawo an gama haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ni yau mun kadin gida ba zalika wa ta'ala al-khaliq al-mudabbir shine Allah mahalicci mai shine halitta alimul gaibi masanin gaibi wa shahadati da sarari ai ma ghaba anil halq abin da yake kuma halitta wa ma halara da abin da ya halarto al-aziz huwayi al-mani'u mai hana kaifi mulki a cikin mulkin sa الرحيم ميراما بآل داته مزوى بنسا
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي أحسن كل شيء وبنجي جنة شيني وأن يكوتة دكا قومي خلقه بفتح اللام فعلا ماليا صفة وبسكون يقوق خلقه بدل اشتماله يا يكوت تهلتا كون أبو وبدأ خلق الإنسان يفعل هلتا متم آدم من دين دقنان ينقصى لاكا ثم جعل نسله sannan ya sanya zuriyar adam min sulasatin daga gudan jini min ma'in daga ruwa mahin mai rauni za'ifin huwa nutfa daga maniyin nan ya zauna kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in sun masanwa sannan allah ya daidaita shi ai halaka adama ya halici adama wa nafaha fihi min ruhi ya huwa ransa a ciki ai ja'alahu hayyan ya mai da shi mai rai hasasan mai motsi ba da an kana jamanan bayan ya zama sandarari waja'ala lakum sam'a ya sanya maku ji ainihin zuriyati ga zuriyansa bi ma'anar isma'i ma'anar jiyarwa ba kunnin ne ji ba sai Allah ya sa jin dan kurma ma yana da kunni amma in ya cire jin ba zai ji ba to Allah ya sanya jiyar wannan a cikin kunnuwan ku wal absar da gani wal afidata da zuciyoyi kalilan kankani ne ma kwarai tashkuruna kuke godiya ma'ana wanda ya maku haka ya cancanta a gode masa amma gashi ma kankani na ke godewa
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
نعم وقالوا سكتي أإذا أي منكر البأس ما سمو tashin kiyama a iza dalanna fil ardi yanzu idan mun fako a cikin ƙasa ai gimna fiha ya sirna muka zamo turaban ƙasa muftaladan bi turabiha wanda aka cudanya da ƙasan wato in jiki ya dudduge ya koma ƙasa suna mamaki suna ce a inna lafi khalqin jadid shin yanzu mu za a sake mai da mu sabon halitta ismamin kai ismami ne na musu bitakil hamzataini a inna ko a inna والتسهيل الثانية والقال علم بينهما أن الوجهين في المولى أجل قال تعالى الله تعالى يتي بل هم بلقاء ربهم كافرون sai dai su masu mutuncewa ne da gamuwa da ubangijinsu wato abin da yasa Allah ya ce ya hura ransa a ciki na fahimin ruhi ruhi ba wanda ya san inda ruhi yake sai Allah duk Allah ya gama abun ya baka amma ya rike ruhi bai ba kuwa ba sai sa min ruhi ruhinsa ne aka ce to ruhin nan sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma da aka ce ba nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce karka amsa musu ka ce qul ruhu min amri rabbi al'amarin ubangiji duk ka gama rigimar likita ya gama ya iya daidaita hannu ya iya dori ya iya magani amma rai ba inda zai iya shi kuma duk duniyar nan ba wanda zai gaya maka ga inda rai yake in an ce ka gaya mutum ina ne ranka yake a jikinka Allah ya ke nuna inda yake amma ina idonka gashi ina kunnen ka gashi ina wani numfashin ka gashi ina kafan ka gashi ina wani ci abinci ka gashi to amma ina rai ba ba wanda zai ce ga inda ran sai da matacce ne mai rai ba abin da za a gudure a jikinsa ka gane cewa a abokin ne kawai Allah ya cire nashi ne ya cire kayansa shi yasa wata rana irin mutanen da suke cewa wa Allah suka samu yara wai suna karantar da su to abu kaza ai ba Allah abu kaza ba Allah abu kaza ba Allah sai yaron musulmi yayi tunani sai ce to malam kana ko da hankali yace ina da shi yace to a nuna mu kaga hankali ma bai gano ka nuna mu inda hankali yake sai ce ayya ashe malam ba da hankali ba da hankali kaga Allah sai ya rike ruhinsa ruhi yana hannun Allah ran da ya ga dama ya bar maka ran da ya ga dama ya dauki Allah subhanahu wataala yake cewa shi sa arifai suka ce ruhi na Allah ne amma yan adam da suka zo duniya sai suka sa wani abu tsakanin su da Allah shi yasa Allah ya sa wakilai a kansu da sun bar abin tsakanin su da Allah da Allah bai sa wakilai ba to amma da ke kun sa wani abu tsakanin ku kana ganin abu kaza zai iya cuta na abu kaza daga Allah sai sanya wakili a kai to shi ne ce kun yana wafa kun malakul maut mala'ikan mutuwa yana karɓar ranku allazi wukila bikum wanda aka wakkala muku da qabli arwaikum da karɓar rayukan ku summa ila rabbikum sannan tarji'una za ku koma zuwa ubangijinku an ce mala'ikan mutuwan nan yana da mataimaka mataimakan da yake da shi suna da yawa mutum 500 a damansa 500 a hagunsa a kowane rana sai ya duba sunan kowa so biyar don kan lokaci ya wuce bai dauke shi ba wancan yana da fuskoki guda hudu akwai fuska na duhu akwai fuska na wuta akwai fuska na rahama akwai fuska na haske idan wannan kafiri ne zo zo musu da fuska na wuta idan munafiki ne zai mashi da fuska na duhu idan mumini ne zai zo mashi da fuska na rahama idan ko annabawa ne zai zo masu da fuska na haske to shine kul ya tawaffakum malakul mauti malaikan mutuwa shi zai karbe idan ya karbe ran mumini sai ce malaiku rama ga kayan in ya karbe ran kafiri zai ce malaikun rama ga kayan in ya karbe ran munafikai sai tura ki cikin duhu ce duhu ga kayan ki in ya kai wurin annabawa sai ce haske ga kayan ki to idan mumini ne sai ka ji ana ce masa lokacin da aka zannan har rashin sa ake za ka mutu ko za ka mutu ko za ka mutu karka ji daɗi karka damu karka damu karka damu inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika Allah ta zabu karka ji tsoro karka ji tsoro inda zaka ba wurin tsoro bane wala ta zanu karka yi bakin ciki zaka bar ƴaƴanka da matanka ai Allah da yayi su ya baka bai mutu ba shi yana nan wa amshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai bushara aljanna za a kai ka sai ce ah ko kuma waɗannan ina na same ku ce baka san mu ba na na wani yawo kun hayatu duniya ai mu muke tare da kai a masallaci a wurin aikin kirkin ka a wurin ka na na wani yawo kun hayatu alahiran ma muna tare da kai na na wajen kuma lafiya bila wani kun biya ma ce shi ya mutu kun inda za ka gani duk abin da kake sha'awa akwai abin da duk kake sha'awa akai to zai ga an an dauke ran mumini zai ga yana burbushi an ce wani babban ba Allah wani ya rasu sai aka zo kabarin sa ana ce mashi ana yi mashi talqinin kalmar shahada shikenan sai aka yi magana a cikin yake yau ga matacce na mai rai talqini a kamarin yana cewa yau ga matacce na mai rai jirgi ne wai shi auren shi bai mutu ba su ne suka mutu to idan ko kafiri ne gaban da yake jikin dan adam gaba 66 ne 366 ne kowanne za a samu abin suka a fiskoran nan gaba ɗaya na iyo wanda iyo wannan da za a ji kasa sai ya girgiza amma ba yan adam ba sa ji to shine ce duk wanda yake son ya rabu da irin waɗannan abubuwa to lallai ya kiyaye addini rana ne annabi wa yasmi ila rasulun dun aya na'am ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
ولو ترى ذلك gani ya rasulullah idil mujrimun yayin da kafirai na ki suruhusihim inda rabbihim suna sun kuyar da kanan sojan ubangijinsu mubaɗi uha haya'an ranar kunya ya zo sun sun kuyar da kansu ba magana ya na suna cewa rabbana ya ubangijin mu absarna ma an karna min libas yau dai gashi mun ga abin da muke musu na tashin kiyama wa sami'ina mun ji minka daga gare ka tasdiqa rusuli gaskiyar manzanni fi ma ka zama mu cikin abin da muka karyata su biya cikinsa to Allah abin da muke roƙo farji ina ila duniya amma da mu duniya na amal salihan za mu yi aiki na kirki biya a cikinta inna mukan a yau muki nuna mun yaƙini al'ana yanzu ba ma yan ba'uhum zalika wancan ka bai amfanin su wala yarji'una ba sa komawa jawabu law la ra'aita amran fazihan manzon Allah ana cewa lauta ne to da ka ga wannan rana da ka ga al'amari mai barko qala ta'ala Allah ta'ala ce walau shina la atina kullu nafsin hudaha da mun so da ma ba kowace rai shiryanta ba ta taji ta shirye bil imani da imani wa da'ati da biyayya bi tiyarin da zabi min hadan gare ta amma ba mu so ba mun so mu kwatar da wanda zamu kwata wala ja'a qawlu minni amma zance ya tabbata daga gare ni wa huwa shine zancen la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wutan jahannama daga aljannu da mutane ajma'in su duka wa taqul lahum hadanatu ma fuqaran wutan za su ce idza dakhaluha idan sun shiga
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
na farkon waɗanda ne a zama in ji masu tsaron wuta za su ce masu sun yi nadama wurin da nadaman bai amfani sun nemi a dawo da su duniya ba za a dawo ba a sanin allah kuma da za su dawo duniyan ma kafirci za su yi don abin da yake dawamar da kafiri a wuta dawaman kafirci abin da yake dawamar da mumini a wuta a aljanna dawaman imani da za a je lahiran a dawo duk abin da so ganin nan suna dawowa duniya mantawa za su muminai da za a je lahira duk abin da so gani suka dawo ba za su manta da imani ba saraka Allah zai ce ku dandane azaba bi ma nasitum sakayyan ga mantuwan ya qara ayyukum gamuwan ranan ku haza wannan bi tarkikum al-iman da barin ku imani bihi da shi inna nasinakum mu ma mun bar ku bil azabi a cikin azaba wa zuqu ku dandane azabar kulli azaban dawama ad-da'imi madawami bima kuntum ta'malun sakayyan abin da kuke aikatawa min al-kufri na kafirci wata wata kazibi da karetawa innama yu'minu bi ayatina iyaka masu imani da ayoyin al-qur'ani sune waɗannan alladhina idza zukkiru lokacin da duk aka yi musu wa'azi biya da ita kharru sujjadan sukan bani suna masu sujada wa sabbahu za su cuɗanya da tasbihi bi hamdi rabbihim qalu su ce subhanallah wa bihamdihi wa musu la yastakbirun ba sa girman kai anil imani gabanin ban gaskiya ne shi to kaga abin da aka so a sujadan alqur'ani kenan annan kaga yana daga cikin wuraren da ake sujada har ana cewa akan ce allahumma ktubni biha ajalan ولا عني بها عذرا وجعل لي عندك زورا وتقبلتها مني كما تقبلتها من عبدك عليه السلام من عبدك داود عليه السلام wannan Allah ya ce su ne waɗannan suka yi imani da sun ji maganar ubangiji sai su faɗi su sajida kaga can wani aya ana cewa kafiri mai zaki lahum la ilaha illallah yastakbiru da an ce la ilaha illallah sai su girman kai a duk mu bar allolin mu dawo daya to Allah ya ce masu imani wa hum la yastakbirun su ne ba sa girman kai gabanin imani wa ta'ati da biyayya ta ta ja ba junubu
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون
ka ta ja ta yi romo har yau da siban waɗannan mutanen marasa girman kai wato haƙarƙarin su na nisanta an mabaji ga barin wurin kwanciya mawadin ibtiya yanzu an wuna rabban suna bautan ubangijinsu kawfan don tsoron allah wada ma'an da kwaɗayi daga abin da ke wajen allah wa min ma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka ba su wannan sifa kenan na mu'mini haka sifan manzo Allah an ce alqur'ani shine sifansa duk wanda kaga yana kyautata alqur'ani to yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa shine in dare yayi yakan tashi wurin kwanciyarsa ya gana da ubangijinsa har manzo Allah sallallahu alaihi ce ranar kiyama za a ga mamaki idan mutanen taro sun tashi ranar kiyama Allah zai ce limanil karamu al-yawma wa za su samu karamci yau wa za a girmama su wa za a girmama su sai ya ce ina waɗanda ba su bacci da daddare ta zo masu yin mara bacci da daddare su taso sai waɗansu taso mutane kaɗan sai ce a kai su aljanna sai ce ina mazajen da la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء ga mu ga mu Allah ce ku ce ku je aljanna sai ce to ku kun zo duniya ni Allah na dauka kamar taba na a duniya ko kun sauke kun dauka kana ku ni na gaya muku inna akramakum inda Allah atkakum wanda yake girma a wajen Allah wanda yake tsoro kun ki kuna cewa wani dan wani shine mai girma dan wani jikan wani mai kaka wani dan wani jikan wani mai kakawa ne dan ruwa ne kaga kun ajiye na kun ɗaukaka dangin to yau ni zan ajiye na kun ɗaukaka nawa zan ajiye na ku ina duk ina marasa bacci da daddare suna kwana a jimilan su a ce ku duba ruwa ne sai Allah ya ce ku tashi ku to mala'iku suka ce Allah yana fahari da bawan ne ya tashi da daddare yana nafila saboda ba kyau a ce mumini ya kwanta tun farkon dare har asuba bai tashi ya gana da Allah ba da yawa mutane ba za a yi nafila ba sai lokacin ramalanin ya tashi daga mutum ya tashi ne nafila kullum ai kullum ake so ka gana da ubangijinka to Allah subhanahu ta'ala yana son irin waɗannan can yana faɗa wa nuna ne wa bil layli qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil sahari hum yastaghfirun da za mu in ma ta kalamin dukun fala ta'lamu nafsun rai bata san ma ukhfiya abin da aka koyi lahum gare su ba min qurrati ayunin na sanyin ido ma ta karrabihi ainihin idan ka ji an ce sanyin ido na larabci ma'ana dan da ya faranta maka rai wato inda ake samun sanyin ido idan ɗaya maka abin kirki har daɗin ya kai daɗi kakan yi kuka in ya ɓata maka rai ɓacin rai ya ɓacin rai kakan yi kuka to laraba sukan jarraba hawayen farin ciki da na baƙin ciki ba daidai suke ba hawayen farin ciki in an taba shi za a ji sanyi hawayen bakin ciki in an taba shi za a ji zafi to sai suka ɗauki ɗan kirki wanda ya faranta ma uban rai sai a ce sanyin ido don ya sa ubansa ido ya yi sanyi har ya yi hawaye shi ne ma na ƙorata ayyuni ne na na ƙorata ayyuni da za a sa kayya fi ma kanu da abin da suka zance ya maluna suna aikatawa na amma mun kana muminan shin yanzu mutumin da ya zama mumini zai zama kamar kana fasikan kamar wanda ya zama fasiki ba zai zama daidai ba an ce wannan ayan ya sauka ne akan ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda Ali ibn Abi Talib da Uqba ibn Abu Mu'ayyid sun yi jayayya a wannan ruwayan kuma a'a shi Abbas ne amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jayayya da Ali ali yake cewa kai da kai ake haɗa kai ake cutar ɗan ɗan uwanka annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman ka yana cewa mutumin banza sai ce ba kwa an batun kirkin mu sai dai aikin banzan mu yace aikin banzan ku kuke yi a wani rana kuma aka kuma tun abi mu'aidin ne sun yi jayayya walidu yana cewa ga ali yishu ni kai yaro ne ni na fi ka halci na fi ka jarumtaka na fi ka cika ali yace shiru fasiki kawai makiyin Allah to shine Allah ya ce afa najalul muslimina kal mujrimin afa man kana mu'minan kaman kana fasika ai shi aliyu mu'mini ne da yake cewa ya fi aliyu wane shi ai la yasawuna ba za su daidai ba al mu'minuna wal fasiqun نعم amma ladina amanu أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wa amma alladhina amanu amma wanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai falahum jannatul ma'awa aljanna makoma ya tabbata gare su nuzulan wa ma yu'addu lil laifi shine abinda ake tanada ma babban bako to masauki ya tabbata gare su bima kanu sakayyan abinda suka kasance ya madun suna aikatawa wa amma alladhina fasaqu amma wanda suka yi fasikanci bil kufri da kafirci والتكذيب لقريتها فمأواهم مكوما النار وتا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كون لوكتي زافي زافي تقول كل سنة صنفدا sai a mai da su biya a cikinta wa qila lahum a ce masu zuku azaban nar ku ɗanɗani azaban wuta allazi kuntum bihi tukazzimun waɗanda kuke kar wannan da kuka kasance kuna karyatawa cewa babu shi نعم wannan je kan nahu ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ولنذيقنهم لسنو za mu ɗanɗana masu min al'azabi daga azaba al'adana azaban duniya kenan bil qatl wal asr wal jalb sinina wal amrad sai mun jarabce su mu azabtar da su da kisa an karkashe su abadan sun je udu an kashe wasu wal asr da kamu wal jalb da fari sinina shekaru da yawa wal amrad da cutattaki dunan azabi da aka bari kame akai babban azaba na lahira la'allahum ko su ay mambake min wanda suka yi saura ba su cikin mu cikin halakakun ba yarju'una za su koma ilal imani zuwa imani wa man azlama mimman zukira bi ayati rabbih wa yafi zalunci fiye da wanda aka yi mashi wa'azi da ayoyin ubangijinsa sun ma'arada anha ya kawo da kai ya ce bai ji ba ai la ahada azlamu minhu ba mutum ɗaya da ya fi shi zalunci inna minal mujrimina lamuntaqimun muntaqimun mu masu azabtarwa ne ga mushrikai kana ce na ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بي أن موسى لتاف التوراة فلا تكن في مرية كرك كوكانتو كرك زموتشكين كوكانتو من لقائه دقموا دشي وقد التقى يا ليلة الإسرائيل Allah yana gaya mashi za ku gamu da Musan nan har za ku yi zance da shi sun gamu a lailatul Isra'i a wani hadisin kuma sun gamu so biyu dan annabi da ya tashi zai je Isra'i da Mi'raji ya ce ya wuce Musa a kabarinsa yana a wani a wani tudun rairayi wanda yake ja yana sallah da ya je sama na shida kuma ya gamu da annabi Musa kowa ya san hadisin Isra'i wanda aka farlanta ma annabi sallah hamsin ya je ya dawo annabi Musa ya tare shi a sama na shida yana cewa sallah nawa aka ballanta maka yace hamsin yace koma ka nemo rage ya koma aka rage biyar yace koma ka nemo rage aka rage biyar sai zai je so tara a na karshen aka ce to biyar ladan hamsin sallah biyar amma ladan hamsin duk da haka ya dawo annabi Musa ya ce koma ka nemo rage na jarabci bani Isra'ila na san halin su kai ma za ka je kai shugabancin mutane ne ko ma ka nemo rage annabi ce na koma na koma na koma har na ji kunya za mu je mu yi kokari da wannan guda biyar din Allah ce to tun da kai haka annabi sallah biyar amma ladan ba rage ba tana nan a hamsin ta to shine Allah ce kar ka yi kokanto za ka gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka san a ayan baya shi annabi Musa yana da kishin jama'al al'umma na sallallahu alaihi wasallam saboda in ya duba taura sai ga wasu al'umma masu kaza duk daraja sai a ce na annabi Muhammadu kowane daraja na annabi Muhammadu da zai je kai shi ma a sashi a cikin al'umma annabi Muhammadu to shi ne Allah ce wala kun fi shakkin min liqa'i ya ko zama da shi ne wanda Allah Musa ya Musa aw kitabu hudan shiriya li bani isra'il ga bani isra'ila mun sanya shi hudan li bani isra'ila wa ja'alna minhum a'immatan mun sanya shugabanni daga cikin su bi taqiqil hamzataini a'immatan ko a'immatan wa idhalika ne ya qadatan jagorori ya nuna nasa da suke shirya da mutane bi amrina da horonmu lamma sabaru yayin da suka yakuri ala dinihim bisa addinin su wa alal bala'i suka yi hakuri akan bala'i min aduwihim daga abokan gaban su wato komi shu ilimi bayyuwa a shugabanci sai da hakuri ilimi kawai ba hakuri ba zai ba domin duk wanda ya ilimi ya ɗauki rigar manzon Allah ne to in ka ce har za ka isar irin na manzan Allah to ka saurari abin da aka yi manzan Allah ka saurari abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dai an ce kare yake in ka zo ka faɗi gaskiya an ce kariya kake yi ka yi dariya ka ce na gode in an zage ka ka ce an zage annabi in an ce da kai ma ka ce an ai an gaya ma wanda ya fi ni to ashe kenan alkhairi duka mabudin shi hakuri ko ko ibada in baka yi hakuri ba za ka iya ba wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri as-sabru ala da'ati as-sabru anil ma'siyati kai hakuri duk wahalan da yake bin Allah ka bi shi kai hakuri duk dadin da yake cikin zaben Allah ka bi shi ba ka bar shi babu wani mutumin da zai hakuri a ce karshen hakurin bai zama abin godiya ba in kai hakuri kenan har yana cewa a ai ba wani abun ma mai ban mamaki Allah ya ce yana tare da masu haƙuri inna Allah ma asabirin ko ba komai ai ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum Allah ce wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kai haƙuri haƙurin ka bai zama ba sai taimakon Allah duk abin da aka yi annabi sai Allah ya ce kai haƙuri ne kai haƙuri to nan yake cewa mun sanya bani Isra'ila waɗansu daga cikin su su shirye da mutane da horon muka ba su shugabanci amma me ya ba su haƙuri haƙuri ashe kenan komi na duniya hakuri ne in kai hakuri abin zai gushe ina rabbaka hakika ubangijin ka wa kanu bi ayatina sun zamo yuqinuna sun yaqini addi ayatina da ayoyin mu addallati ne nuni ala qudratina bisa ikon mu wa wa'daniyatina da kadaituwan mu wa bi qiratin bi fatkasril lami lima sabaru ba lamma ba wata habibi mimi inna rabbaka hakika ubangijin ka wa yafsilu bainahum shi ke rarrabe tsakanin su yawmal qiyamah ranar kiyama fi ma kanu fi yaftalifun cikin abin da suke sabani a cikin sa min amri dini na al'amarin addini afalam ya ji lahum أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أولم يعد لهم أشياء بين مصباح كم أهلكنا من قبلهم da yawa mun halakar a gabansu ya ta bayyana likuffari makata hilakuna ai suna ganin halakarwarmu a hanyoyin da suke tafiya kasira mai yawa bin alƙururi daga al'ummomi bi kubrihim mun halakar da su ne don kafircinsu yamshuna suna tafiya daga sham daga makka sukan je sham ai akan hanyar garuruwan da aka halakar da al'ummarsu suna gani fi masakini ma a cikin wuraren zaman su ai biya su hayin ila shami wa ghairiha fa ya tabiru su lura inda fi zalika hakika a cikin wancanan ka la ayatin akwai ayoyi da lalatin masu nuni ala kudarci na bisa ikon mu afala yasma'un shin bai kamata su ji ba ya kamata su ji sama'a tadabburin irin jin lura wace adin da wasuwa a wannan ya rawa wasu gani ba an nana sukul amma mu muke koro ruwa ila al'adil juzur duruz zuwa ƙasa busasshe allati la na mata fiha wanda babu tsiro a ciki a ɗauko ruwa girgije ya ɗauko iska ya rako shi mala'iku mai tsawa su koro shi mu muka ɗauko shi mu kawo ƙasa busasshe ba na furji bihi zar'an mu fitar da shuka da wannan ruwan ta kulmin wa an'amun dabbobin su su ci daga wannan tsiron wa anfusuhum kanun su kuma su samu abinci a fala yusirun sun ba sa gani ne haza wannan fa ya'lamuna su san ana anna naqdu ala i'adati mu muna da ikon mai da su bayan sun mace wa yaquluna suna cewa lil mu'minina ga mu'minai mata hadal fatu wannan budin da kuke cewa Allah zai kawo tsakaninmu da ku wai yaushe ne ma yaushe ne ma bainana wa bainakum in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya wal yawmal fati قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
wal ka ce musu yawmal fati ranar budin nan bi zabil azabi da saukar da azaba ne a kansu wallahi yan fa wallazina kafaru imanu imanin wanda suka kafirta a wannan rana bai amfana su wala hum yunzaruna ba a saurara masu li taubatin saboda tuba don su tuba au ma'aziratin ko yankan hanzari matukan mala'ikan mutuwa ya zo maka to ba sauran tuba an kulle maka kofar tuba domin mutuwa za ka yi kai da ma nan da ka mutu ai kiyaman ka yayi ba wai ana jiran kan shi kiyama ne ba to sanan ka duk ranan nan to na- ranan nan imani bai amfana ka yi imani tun lokacin da kake da gadin lafiyanka ko ko ka tuba in kana cikin sabon Allah tun lokacin da kake da lafiyanka inna na ma'arika kaula kai anhum gabanin su wanta zirka saurari in zalil azabihim innahum su muntaziruna su ma suna sauraro bika da kai hadisu mautin suna cewa ai zaka mutu su huta aw qatilun ko kisa fa yasrihuna su huta minka da gare ka wa hadha wannan ayan qabla al-amr bi qitalim tun gabanin a hore annabi da yin yaki ne suratul ahzab سورة العذاب مدنية وآية ثلاث وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا suratul azabi sura kenan na gayya wato lokacin da kafirai suka yi gayya don su zo wai a ka- a tumɓuke annabi da jama'ansa suka nemo kabilu kabilu suka kahara da kai da yahudawa sadaka wannan sura ta tara abubuwa da yawa akwai yabon annabi da siddiqai da cikin sabansa akwai jaruntar da muminai akan munafikai da zargin munafikan kuma akwai ayan jifin wanda ya zina a ciki to duk a ciki ya zo to Allah eh, ma- madaniyatun annabi yana zama madina tun sauka salasu masabuna aya ayoyin ta saba'in da uku ne bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah ka ji tsoron Allah ala taqwa anan ce ma annabi ji tsoron Allah ba wai don ba ya jin tsoron bane yana ba jin tsoron sabanin wani ka ce wani ji tsoron Allah na annabi ko da aka ce mashi ittaqilla a aka dawwama akan tsoron Allahnka shine ma'ana cewa ittaqilla kaman kuna shin abinci da mutum kace ci mana ci mana gashi yana ci ma'ana ya ƙara ci ko to haka da Allah ya ce ma annabi ittaqilla ka ji tsoron Allah duk ala taqwa ne ka dawwama akan tsoron Allah wala tudil kafirin karka bi kafirai والمنافقين da munafikai fi ma yukhalifu shari'ataka cikin abin da yake saba ma uban shari'anka inna Allah kana aliman Allah masani ne bima yakunu da abin da yake kasancewa qabla kaunihi gabanin kasancewar zakiman gwani bima ya halumu sababin saukan wannan ayan Abu Sufyana ibn harb da ikirmatu dan abu jahal da abul awari amr ibn sufyan as-salami sun zo madina suka sauko wajen abdullahi ibn ubayy shugaban munafikai bayan an yakin uhud sun tambayi annabi za su zo ya ba su amana annabi ya ce ya ba su amana suka zo akan za su yi magana da shi to abdullahi ibn sa'id ibn abi salim ya tsaya tare da su Nomatu ibn Ubayrikin ya tsaya kuma tare da mutanen mutanensa sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen akwai Umar ibn Khattab suka ce abin da ya kawo mu annabi yanzu dai yaki dai bai da amfani mu zauna lafiya ka daina ambaton gumakan mu da lata da uza da manata ka ce mana inna laha shafa'atan liman abida kawai kan gaya mutane ita ma tana da ceto ga wanda ya bauta mata ku ko mu barka da ubangijinka mu zauna lafiya ba maganar yaƙi amma in ka zo banda zagin guma kanmu yanda muke cewa suna da ceto ka ce su ma suna da ceto ko da ba za ka bi su ba kai ka je kai naka to abin sai ma annabi tsanani shikenan sai sai na umar ya tashi ya ce ya rasulullahi wannan yan iskan rabu mu je mu kakkashe su ka bari mu je mu kakkashe su wannan maganar banza da suke yi to sai ce a na ba su amana na ba su amana don haka ba za mu kashe su ba sai sai na umar ya tashi ce kubila cikin la'anin Allah matsiyaka da fushin Allah to ya hore sayyidina Umar ya fitar da su daga Madina to shine Allah yake cewa annabi ka dawwama bisa tsoron Allah ka kar ka bi waɗannan kafiran banza in la kana ta manun kamira ya san abin da yake zuciyarsu karya suke wa tawakkal ala Allah kai tawakkali ga Allah fi amrika cikin al'amarinka wa kafa billahi wakila ya isu Allah ya zama hadimin mai kiwo laka gare ka wa ummatu wal umman sattaba'u masu bi ne lahu gare shi bi zalika a cikin wancanan ka kulli hidu kansa ma ja Allah ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قالكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ma ja Allah Allah bai sanya lira junin ga wani namiji fi kalbai ne a cikin zu- min kalbai ne zuciya biyu fi jawfi a cikin sama raddan an yi raddi ne alaman qala min al-kuffari wani daga cikin kafirai yace inna lahu qalbayn yaqilu bi kullin minhuma ablala min aqli muhammadin wani katon kafiri ne wanda ake ce mashi jamil ibn ma'mar al-fahri da kamin zuwan musulunci mai hankali ne mai wayo duk abin da ya yi yakan haddace sai yana cewa a shi annabi muhammadu ne zai zo mana da wani abu ya ce wai shi gashi ni na fi shi hankali ne ina da zuciya biyu ina da zuciya biyu kowane zuciya ɗaya ya fi na muhammadu kiyayewa to sai allah ya kunyata shi da aka zo ranar badar aka buga ga yaƙi aka buga yaƙi aka kashe na kashewa na gudu suka gudu yana tafiya sai ga abu su gane ya gan shi yana rike da takalmi ɗaya a hannu ɗaya na kafansa sai na ce ina takalmi na ina ɗaya kafan takalmi na ina ɗaya na wani da nake suna ce ai ga ɗayan nan a hannunka ya ce ai wallahi ban sani ai wallahi ban sani to kai da kake da zuciya guda biyu wasu bai inda yau ga shi takalmi ɗaya a hannu ɗaya a kafa to Allah ya nuna kenan ashe ƙarya yake Allah ya ce ban taɓa sanya ma wani mutum zuciya biyu ba kowa zuciyarsa ɗaya ne yawwa balle ya ce ma yana da zuciya da ya ta hankalin annabi muhammad wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna bai sanya matan ku waɗannan da kuka yi zihari da su bila alifin qabla al-gha'i wa biha tazaharuna ko tazaharuna wa ta'u saniyatu fil asli mudghamatun asalin sa tazaharuna ne min hunna daga cikin su bi qawlin wahid masalan li zawjatihi fadin daya daga cikin misali ce matansa anti alayya kazali ummi ke kaman bayan uwana ne ai mun mai da su ummahatin iyayen ku ba aikal ummahati fi tahrimiha a cikin haramta ta bi zalika da wancanan ka li an bi zalika fi jahiliyyati dalakan da a zamanin jahiliya kamin zuwan musulunci idan mutum ya ce matarsa ke kamar uwata ce to wannan shi kane ba wata magana to sai abin ya zo har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wani abu ya zo ya auku tsakanin hannatu da mijinta sai ya ce mata an ji alayya ka zahari ni da ya ce mata haka sai ta ga aiko ta saku to shi ya tsufa ita ta tsufa ya zama tsumma ta zama gwargwata in ta koma gidansu ta tozarta in ta bai shi ya tozarta sai ta zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ga abin da ya faru tsakanina da mijina manzo Allah ya ce aikinsa ko Allah bai kame ni wani magana a kai ba sai ta ce eh annabi ka duba wannan maganar ce ba ba zan duba ba in da bido sai ta ce Allah Allah ka saukar da magana a kaina Allah ka saukar da magana a kaina tai ta naci tai ta naci har Allah ya saukar da kasami Allah ko la di tuja da kudi zauja wata take ila Allah la yasmu da haru kuma shi da Allah ya ce a wannan aya ce ma mata ke kamar uwa ta ce ba haramci bane zihari za a yi wato kafara za a yi وإنما تجب الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة وما جعل أدعياكم bai sanya ‘ya'yanku da kuka yi yara na rana ba wato ɗan da karke shi ɗa jam'u da yi wa huwa man yi da aja zairi abi wanda ake kira ba a haɗa shi da babansa ba ibnan lahu amna akun ‘ya'yanku hakikatan hakika zalikum qawlukum wannan maganan ku ne bi afwahikum da bakunan ku ai yahudu wal munafiqin قالوا سنتي لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يا إن النبي يا أولي زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة da ya da ya auri Zainabu yar Jahash wadda take matan Zaid dan Harisa allazi tabanna wannan annabi ya rike shi da qalu sai suna cewa ta zawaje Muhammad ibn Imran ta ayyini fa akadabahu Allah ta'ala Allah ya kayyata su wallahu yaqulu haka Allah yana faɗin gaskiya fi zalika a cikin wancananka wa huwa shine yad'u sabili ya hadi yake shirye da asabili ta barkin gaskiya lakin
alhamdulillah rabbil alamin akan matsala yaya hukuncin wannan mutum wanda duk abinda ya yi niyya zuciyar zai yana da hidi ta zuciyar ta shiga kai har kai idan ma ya yi sai ta ke kudu ya shiga kudu yana cewa ai ya yi riya ya yi riya to wani ne ne hukuncin wannan dan wajen yana neman mafita duk sanda za ka yi abu sai ka ji zuciyanka ya ce ka yi ne to ka yi ba yi ba ne shaitan ne yake nuna maka wai don kar ka yi da zarar ranka ya ce riya ka yi to ka yi ba riyan ba ne saboda haka nan ko yana ganin da yi bayyani kawai ya shine alkhairin
akan makalla wannan yana cewa shi ba shi da juriyar na filfili irin na dare amma yana da juriya wajen karatun qur'ani wai shin yayi daidai
ai Allah subhanahu wata'ala bai sanya hanyar da za a same shi guda ɗaya ba don kai da zama hukunci wani azumi mai sauki ne wurin shi wani kuma da ya azumi bala'i ne gare shi sai aka kawo sallah aka kawo zakka aka kawo sadaka aka kawo sada zumunci da sauransu don Allah ya yalwata ma bayi wani ya fi kokari wajen karatun qur'ani wani cikin azumi da sauransu to saboda haka nan duk abin da kai wanda zai sadu da Allah ga daidai ne yanzu muka gaya maka cewa in ka riƙe alqur'ani ka koyi dabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tare dukkan tadodi duk komai annabi ya wuce kowa ko a ina annabi ya wuce kowa in azumi kake yi kai in ka kai zaka sha ruwa shi kan kwana uku bai sha ba kai kana yi in sadaka kake iya annabi yakan kwashe duka ya bayar kai zaka iya
akan makalla shi kuma wannan mutum yana cewa shi da biya ne idan ya ga kwali wanda yake kaya irin na masarufi da rubutu na ajami wanda za ka hada sunan Allah a ciki idan an kai biki an zubar shi kuma sai ya kwaso kwallon nan ya kona to wai yaya hukunci ya ci gaba da yake ya kyauta girmama sunan Allah ne ba a yadda sunan Allah a ƙasa ba a yadda sunan Allah a ƙazanta ba a yadda sunan Allah ba ma a shiga da shi shadda to in ya ga waɗannan abubuwan ya girmama shi ya ɗauko shi ya gyara ya ƙona don girmama sunan Allah ya samu babban lada wajen Allah akan makalla yaya wanda ya isa misali ya sha azumi da gangar ai ba maganar misali ba ya balaga ya balaga ai ba misali ba wanda ya balaga ya sha azumi ya aikata haram kowane azumi ɗaya kafara ya kama shi na azumin kwana 60 60 so 30
wannan kuma ya ce yaya hukuncin mai wazifa wanda ya kwana shida bai yi cikin jam'i ba ya hukuncin wazifar sa yana nan cikin yan wazifa bai fita ba daga ciki inda yana yin shi kadai sai dai ya kokari ya rinjaye shi dan ya kada shi ya zo wajen jama'a dan ladan jama'a ya bi ni shi kadai alhamdulillah wa lafiya da wannan kan da kuma Fatiha da salatul Fatiha. Sallallahu lafiya
alaihi wa sallam ya rabbana.
zai zo zai zo zan mai kawo shi ba yawwa yawwa ga